عليكم القول والقوم كلهم مسراء وكفى عندهم نبي عروسا قلت بها لأجلها مشتاء yake Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar wani abu ba yayin komawarsa ga Allah bai bar jirabi ba ko ina bai bar bawa ba wani bai bar baiwa mace ba bai bar komai ba ma sai alfadararsa fara wanda ya kasance yana hawanta sai makaminsa sai wata kuma ƙasa wato gona da ya sanya ta cewa abin da aka samu a ringa bayarwa ga matafiya sadakatan a matsayin sadaka buhari ne ya rawaito wannan hadisin an karbo daga abbabin mil'arati Allah da gare shi ya ce mun yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun yi ne don neman yardar Allah ta baraka wa ta'ala shi ke nan ko Allah ya tafi aiki ya rubuta mana lada akwai a cikin wanda ya mutu bai ci komai ba daga ladansa منكم وتعبدون يسألون غير ينا تكيرت أما كاجر يشاء عند شيء ومصور على رياج وقبض يا بوجه ما ابتكاتي وقو من كتنسي إذا ما كان لدي كانت دوانا متفاق الناس كيف فعلون السلو إذا ما كان لدي كفاق الناس دوانا مرغو ناس لكن يكتو تفاق الإنساتي أعرف شيء بعد يبقى سنة صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ولكي كان ناسا sai wani abu daga cikin da aikin kimiyya a wajen dafa abin nasa. A cikin mu akwai wanda ‘ya'yan bishiyar da suka nuna gare shi. Yana sani ba daga gare ta. Buhari da musulun sun waito a daidai. Lamin rato tufafi ne wanda yake abin wa launi-launi na daga gashi gashin dabbobi. yake aina a ta nuna wa adalata ta nuna yake ya hadiru ha ana faɗarsa da fuska da fata ya ya hadiru ha dan sun koko da ramma ya hadiru ha ko ya hadiru ha wani gaji ne shi dai ko dai daga babin nasara ne ko kuma daga babin laraba ko daga babin nasara ne ko babin laraba yana tasarta yana tasarta wannan isti'ara ce ga abinda Allah ya yi musu buɗi da shi an daga duniya abinda suka samu dama a ciki an gaba da sanar da sa'ad sa'idi Allah ta gare shi ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce duniya ta daidaitu kusurken sauro a wajen Allah ya ubangiji bai sha da kafiri ba ko da kwankwada ɗaya ta ruwa daga duniya. A turmuzi ya rawaito hadisin nan, ya ce hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Na saboda ga bai wurare Allah da gare shi ya ce, Ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa, Na'am, hakika duniya gaba ɗayan ta abin la'anta ce. Abin da yake cikin ta ma abin la'anta ne mai ambatan Allah kawai. Sai abin da ya rubuci ambatan Allah. Sai wanda yake mai koyarwa ko mai koyo. Sai mai koyarwa sai ko mai koyo. Domin ya rawaito hadisin hadisi ne ke kyawa to alhamdulillah. Allah ya sa mu fita daga cikin wa'anda aka yi kunce gare su da shi wa mal'una ne. Allah ya sa a zama wani abu sa mafarki na daidai da بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عبد الله بن مسعود أن جابر ليس يعلم كل ما على أن الله عليه وسلم يأتي فقط يا فرجي إلى الجنة ويأتي وأن يساقوا koma faɗayin duniya. A cewa in ya wai ta wannan hadisi. Wannan ya hadisi ne kyakkyawa. Haka kamar na mutu da asu Allah ta yi da su. Yake Wanda aka sanar da sanar ya fice mu yana gyara ya fi yi da ya fi bukata. Yake da mu kuke yi ya yi rauni ne sana'ar da ta rubu wannan garin wato na fuskar ya yi rauni da yake gyarawa daga da tsoron Allah yake ina da ainihi ina ganin lamarin duniya ya fi gaggawa ma da ake so an ga abin da ya riga yaushe haɗin ya zaka
Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi da sunan Ibn Buhari da Muslim. Sunan Ibn yake hadisi ne na kyakkyawa ingantaccen an kawo daga tarihin bayanin Allah ta shari. Yake ya ce rana sallallahu alaihi wa sallama yana cewa hakika akwai jarraba ga kowace al'umma. Abin da ake jarraba al'umma ta da shi dukiya. Ya rawaito hadisin wata ne hadisi ne kyakkyawa ina da shi. Wani da wata biya ne, ana ɗauke a kawai da yaƙi, ana da kuma abu da ila. Wani da abu ne ko siya da tausiya da yankin da ba da wani da kuma tausiya da kan tausiya da yaƙi. Dole sai na kuma ɗan afan kuma yana da shi ne kadai wanda yake ya auri ta ɗari na annan sallallahu alaihi wa sallam ya auri bayya ta yi wa fadi sanda a ɗari yakin bada manzana sallallahu alaihi wa sallam ya aura masa wani kulki wato ke kuma mahaifiyarsa ko yana so kuma mahaifiyarsa a ruwa a ruwa to yana da ya sallallahu alaihi wa sallam cewa annan sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya tsarani hadisan da aka rawaito da yadda da gare shi sun sai da Usman sun kai hadisi dari da arba'in da shida hadisi dari da arba'in da shida aka rawaito da sai da Usman Buhari da Muslim sun haɗu aka rawaito guda uku Buhari kuma ya rawaito guda takwas wanda Muslim bai rawaito ba Muslim kuma shi kaɗai ya rawaito guda biyar wanda Buhari bai rawaito ba wata hadisansa a cikin Buhari da Muslim da ba ɗaya goma sha shida ne
Na'am. Na'am. da kanta ake samura ta ake yi da ƙananan jakuna da manyan jakuna Allah shi ne da sani wannan alamun shirai ne ana faɗar shirai da yin da Allah shi ne da haƙi ha'in da shadda mutanen su da yaya Allah ya gane shi cewa shi alamun shirai ya sani na je da hannun sallan na ya ba da yiwa da yana yana karanta sura na kuma da kafin Donala tana da tare da yake ɗan adam yakan ce dukiya ta, dukiya ta, kuɗi na, kuɗi na. Donala ya ce kai mutum kana da wani abu a dukiya in ba abin da ka ci ba, ka ga ƙarewarsa, ko ka sa da ta a matsayin tufafi ba a mai da ka ga dokewarsa, ko kai sadaka da shi ba a mai da ka ga sadaka da ƙarfin da shi ne kawai na ka, amma ba a nan an mutane, duk da ita mutane. Musulun ya rawaito wannan hadisi. Thank you. Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kai hakika kana so na in dai ka kasance kana so na ka kana jin mayafi da talauci kai ma kana jin mayafi na talauci domin talauci ya fi gaggawa zuwa wanda yake so na da dubuwar ruwa kwararar ruwa da ya taho daga kan dutse wajen gangarowa zuwa kasar dutsen wani ya rawaito wannan hadisi sai da hadisi ne ke da wato da dutse ne ke fada a cikin bariyarsa aku mai fara da ko kubu sarma shugulan an yasta yanzu azaba wani manyan dabu hairar balawa an yaran fatara a ɗa'an kita ba wata bani da ke bani da ni kan rajimar mutar ke haɗu da ba kullum kullum ma rufe tuni hana su da kuntun ni na rasu musa ba وعيدا وشفيئا مداء حسن أن إليك الزيادة. وصفاته تذكرت بآيات شوء السماء سكون الدين وصفاته مع المقابلة وتتبع من يتابع. وكيف شوكتها من أكل زورا أكل سامي سودوكي. Yana kare shi daga cutuwa ko kwari masu cizonsa. mutum ya ɗauka shi wannan ke kafin. Dan saboda da zaɓe mu malikin Allah ya gane shi. Wani magana sallallahu alaihi wasallam ya ce Mazu da koraye biyu manyan wata da aka dake su a cikin dabbobi da su zama ba mafi kallatarwa da dabbobin nan su da yanka kwaɗayin mutum da dukiya wacce rage ko ɗaukaka yake ba ta addinin sa. Mutum ya zama yana kwaɗayin dukiya, yana kwaɗayin ɗaukaka wanda yake ba ta addinin sa. Wannan ta fi ɓannar turaye guda biyu wanda suke cikin yunwa da aka sake da dabbobi. Ya tana da ya rawaito wannan hadisin da hadisi ne ke kyawa ingantaccen hadisin da ta fi kaɗai wasu malaman sun masa sharhi wannan hadisin yana da sharhohi da dama da ya kunshi ma'anoni masu yawa cewa ga dai ɓannan sandan ya ga ɓannan sandan gana wanda ɗaliban ba su saka ake iya raba mutum da haka ba mutum wani ko wani sa amfani shi ba san dukiya amma san ɗaukaka ba ake an ɗaukaka shi ko wannan nan masu ita wannan nan masu Allah ta gare shi yake dan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bacci akan wata tabarma dan Allah ya tashi daga baccin hakika tabarman nan ta yi gurbi a hakar garin wata ya rasulullahi da nabi da kuma da tauta an da kuma kama shimfiɗa mai taushi sai manzo Allah ya ce ina ni ina duniya matsayina a duniya ai kamar ma ne zuwa ya huta karkashin bishiya sannan ya tashi ya tafi ya gane wajen Yanzu ya kwaito da hadisin wanda hadisin ya fi shawa ingantacce. An kama da gaji wa rera Allah ta da shi ya ce, Wanda ana kama da da sallan ya ce, almajirai za su shiga aljanna kafin mawadata da shekara ɗari biyar. Turmuzi ya waito wannan hadisin da ke hadisin ne da kyawa ingantacce. An kama da zama a tsarin mai halin musayi Allah ya kare su. Ya kama da Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ba da sojin dukkanin su sahabbai ne kuma iyayen su masu haka. Abdullahi sahabi, na yi su Abbas sahabi, Imran ma sahabi, Hussein ma sahabi, na ce Imran. Da haka, manzana sallallahu alaihi wa sallam yake ya kunta ya aljanna, ya zama da kiran wanda ke cikin ta almajirai, ya kunta ya wuta, ya zama da kiran wanda ke cikin ta mata ne. Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisi daga Buhari Allah na tashi. Buhari kuma ya ruwaito shi daga Buhari Ibrahim Musayi. Ya tabar da samun da zaidin Allah ta hanyar da ya tabar da Allah sallallahu alaihi wasallam da samun din da zaidin masoyi dan masoyi. Sannan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Usama da hakun na tilayi. A cikin duk mutane gaba daya ba wanda ya fito ba wanda nake so kamar Usama. Ba wanda nake so kamar Usama. ya ce kuma shi kan masoyinsa ne ubansa ma da yi muhari zaka ya masoyinsa ne. Ya karɓar da annabi sallallahu alaihi wa sallama da nada ya ce na tsaya a kofa aljanna sai na ga wani yawan wanda suka shige ta almajirai ne. Na ga wanda suka yi ba'a a rayuwarsu an zan ita ana taimaka isari. Wanda suka yi ba'a kuma sama abin duniya. da su an basu ana kai musu tsari almajirai ko kawai suna ta zuwa suna wucewa sai yan wuta an ce akwai su wuta su wa'annan inda aka zaina su ba wai yan wuta bane amma dai an yi musu tsari ne akan abin da suka samu na duniya Buhari da Musulun sun wai ta hadisi. Jaddu alhaji wa kowar dina da wadata. Hakika bayanin wannan hadisi ya yi ake yin a baya a bayan farkon wanda suka zauna. Tabbata daga Abi Hurairah Allah ya dagare yace ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce mafi gaskiyar kalma da mawaki ya faɗi da kalmar nabi ita ce kalmar nabi nabidu yana cikin manyan mawaka na larabawa ne daga cikin asabu mu'allaka wato wanda suke waƙoƙin nan guda bakwai ko goma waƙoƙin da larabawa ke ɗauka su ne mafi fita a wajen shi kaɗai ne kuma a cikin su bakwai ko su goma wanda yake ya cikin musulunci kuma Allah ya azurta shi da musulmin da yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ya yi tsawon rai ya rayu a duniya shekara ɗari da hamsin da hudu ko ɗari da hamsin da bakwai shi yasa san da yake sai farkon ne da aka sai na mu'awi tun da tun da tun da musulunta ya daina waka a kashe masa da aka dan waka mana wani abu da zai a yanzu Allah ya ba ni Qur'ani ya mun da Qur'ani Qur'ani ya wadata sai shin yake da fadin da ala kullu shay'in ma halallaha ba'i wato yana cikin wata kafila ta sa wanda farkon da ala ta tsala ne mar'a ma za yi hamilu an haɗu bai ƙwara amurka mun wa ba'i إذا وسعنا عملت ولدنا سنجد ونصر أحبابه وقد على كل شيء ما قبلناه بعده وكل علم لا محالة زائد متفق عليه وعلى أن سويت وجه الحديث وقلت عن وجهه واصل جواه لولا أعطى الدين الناس أما رسول الله على من تعريف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم to wannan babi ne a cikin faralar yunwa da kuma kaushi a rayuwa da kuma takaitawa bisa kaɗan daga abinci da abin sha da tufafi da waninta daga rabe-raben zuciya abinda zuciya take so ita zuciya babban burinta bawa ya damfari abinci yanda ya dace da ita ko zai cutar da shi ko zai ba ko ba zai cutar da shi ba yasa da yawa wani abin da yake cin ma abu ne wanda zai cutar da shi amma ita zuciya ita ce koyaushe mai zugawa cewa ba dai akwai ba ka ci mana ka ci mana ko ka sha ko tufafi to da yawa sai ta zuga ka ka tufatu ka sa tufafin da ba shi ne ya kamace ka ba to duk dai wannan a wannan babi shine za a yi bayani akan cewa mutum ya tsaye yaki da zuciyarsa akan irin wannan ya ga ya bar abin da take sha'awa abu ne wanda yake yana da matsayi babba wajen Allah subhanahu wa ta'ala abu ne mai matsayi babba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala gabanin sha'awace sha'awace ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce an yi manyan mutane an yi annabawa da manzanni masu tsayawa bin Allah wanda dukkaninsu lokacin da duk aka karanta musu ayoyi na ƙur'ani ko ayoyin da Allah ya saukar gare su ko ga sauran al'ummu ba abin da suke sai ko su sulmiya suna masu sujada suna masu kuka bisa tunanin makomarsu da matsayinsu wajen Allah babban abin da ya dame su mecece makomarsu ina za su koma domin duk wanda bai san makomarsa ba yaushe yake da amincewa yaushe yake da zaman lafiya hakika babban abin da ya kamata a ce ya tayi wa da bawa hankali shine tunanin makomarsa to su waɗannan duk da cewa Allah ya amintar da su to amma saboda sanin girman Allah ko yaushe a cikin tsoro suke daga Allah Allah ya amintar da su amma kuma tare da haka sun fi kowa jin tsoron Allah to amma daga bayan su sai aka samu wasu mamaya suka zo wanda su a maimakon su bi magabatan sai zamo ba su da abin yi sai tozarta sallah bin Allah wanda shine aka kawo bawa dan yayi a duniya to su kuma sai suka mai da shi shine ma ba abin da sai an kula ba ai a tsaya a doshi duniya ai kokari a tara duniya ba samu abin da za a samu a duniya shine abin yi a wajen su sun bi sha'awace sha'awacen su fa sau fa yalkauna gayya ba makawa sai sun gamu da mummunan makoma sai dai wanda yake ya tuba ya yi imani ya tsaya ya yi ayyuka na gare to masu fantuwa da tsofunan da aka ambata su kam za su shiga aljanna kada su taba ɗauka cewa wani aiki na kyakkyawa Allah zai rage musu ba za a rage musu komai na aiki kyakkyawan da suka yi ba za su ga sakamakonsa a wajen Allah ubangiji tabaraka ta'ala kuma yace a ƙaro wani bawa na Allah da aka yi wanda yake Allah ya hore masa duniya ya hore masa duniya ya samu ya samu ya tara ta fiye da duk yanda ake zato ya zama kawai mabuɗan inda yake ajiyar kuɗi sun fi ƙarfin ɗaukan jama'a da yawa sai ya fito ga mutanensa a cikin shigarsa ga mara ga masu masa rakiya ga alama ta cewa duniya kam lallai ta samu to wanda suka gan shi wanda su ba su da wata manufa a zuciyarsu sai kun samun rayuwar duniya sai ya zama suna cewa kai ina ma a ce su ma za su sami irin abin da aka ba karo a ce sun samu duniya lalle kam shi ya samu babban rabo mai girma a wajen din na duniya ka samu duniya shine ka rabauta in baka same ta ba sai su dinga ganin cewa ai kai baka samu komai ba kamar ma Allah bai ma komai ba in dai ba a baka duniya ba wa qala allazina utul ilma amma waɗanda yake so an hore musu ilimi an ba su ilimi sai suka ce kai maganan nan da kuke fa ba ita ce daidai ba duniyar take kaɗanci ai samun lada a wajen Allah ya fi da duk wanda yake yi imani wanda ya aiki kyakkyawa tunda samun lada a wajen Allah baya samuwa lada a wajen Allah bai samuwa sai ga wanda yake yi imani ya yi aiki na gari Ubangiji kuma tabaraka wa ta'ala ya faɗa a wata ayar ba makawa sai kun ga wuta za a nuna muku ita kuru-kuru sannan kuma za a tambaye ku daga duk wata ni'ima da ta gabata gare ku za a tambaye ku daga ni'imar da ta gabata gare ku duk ni'imar da Allah ya muku a duniya sai an tambaye ku an tunatar da ku wannan yake kafiri za a tunatar da shi bisa cewa shi ya butulce da ita shi yasa ta koma kamar ma ba ni'ima bace a haƙƙinsa kenan wanda yake mummuni kuma za a tunatar da shi don a sanar da shi irin yadda yake ya cancanci ya gode wa Allah a duniya an masa ni'ima a lahira ba kuma gashi an masa ni'ima ubangiji tabaraka wata'ala ya ce
له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا wanda ba shi da wata manufa sai ko samun duniya ya zama shi a ce da ya samu duniya shine abin da yake gabansa to shi kenan inda yake haka ne in mun nufa ma iya bashi abin da muka nufa a duniya sai an sai Allah ya nufa duk irin tsayawa ka tsayin daka neman duniya ba lalle ta samu gare ka ba ta yi ka neme ta ka fi kowa neman ta amma kuma duniyar ta ki samuwa tunda Allah bai nufe ka da ita ba kuma tunda yake kai a ƙarshe ba ka da manufa game da lahira ba ka da wata makoma a wajen Allah in ba wutar jahannan ba wadda kana ji kana gani za ka shige ta kana abin zargi abin kaskantawa abin korewa daga rahamar Allah wa man arada lahirata wa salaha sa'aha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wanda ya zama shi ba shi da wata manufa sai lahira lahira yake nufi a dukkan lamarinsa ya zamo yana ya tsaya yin aiki irin aikin na lahi- na lahira kuwa gashi ko ya ba da gaskiya mummuni ne to wannan duk abin da ya yi, Allah yana gode masa akai yana yabansa akan haka ba zai zamo an tozarta masa komai ba ayoyin da suka zo a wannan babin suna da yawa kwarai sanannu ne an karɓi daga Aisha Allah ya dagare ta ta ce
آل محمد iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taba koshi ba daga gurasar sha'ir a yini bi a jere a ce jiya gurasar da aka yi da sha'ir suka ci suka koshi yau ma a ce haka ta samu gare su to ba su taba samun haka ba in je sun samu to yau babu in yau ba samu ba to ta yi gobe a samu haka aka yi rayuwar hatta kubira har manzo sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangijinsa haka aka yi rayuwa Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin a wata ruwayar iyalin annabi sallallahu alaihi wasallama ba su taba koshe ba tun zuwan sa Madina daga abincin da aka yi alkama abincin da aka yi shi da alkama a darare uku a jere har sai da aka karbi ran sai koma ga ubangijinsa وعن عروة an karbo daga urwatu رضي الله عنه an karbo ya karbo daga Aisha an matarsa Allah ya da ita cewa Aisha ta kasance tana cewa لا يلين الوتي na rantse ma da Allah ya ɗan ‘yar uwata ما ننظر إلى هلال lamarin da sha'anin. Mun kasance muna ganin kamawar wata, wata ya kama, ya gama zaman da zai ya mutu, muka kamawar wani watan ma. Shi ma ya gama zaman da zai kwanukansa gaba ɗaya ya mutu, muga kamawar wani watan ma. Wata a kamawar jirajirai wata uku a wata biyu, alhali kwanukan nan fiye da sittin a fiye da kwanukan nan sittin ya zamo gaba ɗaya a cikinsu ba a taɓa hura wuta ba a gidan manzo sallallahu alaihi wasallama ɗaɗɗu da ɗai.
يا خالتي Kultu, ما قلت يا Urwatu ya ce sai na ce ya halata أفعل بالإمام yu'i shukun to menene abincin da kuke ci? Menene abincin da kuke ci tunda kin ce sai ai wata kwana sittin da wani abu wata uku ya kama amma gaba ɗaya a ciki ba ku hura wuta ba to menene abincinku? ta ce ba mu da abinci sai abubuwa guda biyu wanda suke baƙaƙe su ne dabino da ruwa dabino da ruwa إلا أنه ألقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيرا من الأنصار sai dai lamarin da shanin manzo sallallahu alaihi wasallam yana da wasu makota daga cikin mutan madina اللهم لا إله suna da awakai suna da awakai da suke bayarwa don taimako maniha akuya da mai ita zai ba da ita ga wani cewa wane gashi nan akuyan nan kullum kai ne za ka ringa tatsan nonanta ba kuma sai akuya ba ko taguwa ma irin wannan larabawa wato sukan yi wannan abu ne kuma wanda addini ya nuna faralai yin haka tun da gashi ma tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu masu yin haka sai mutum ya bada taguwar tasa ga wani cewa wani to ni na daina tatsan nonon ta daga yau amma kai ne zaka ringa tatsan nonon ka zaka ringa tatsa kana kana amfanin da zaka yi da shi to sun kasance suna aikowa ga manzo sallallahu alaihi wasallama nunan nata ya shayar da mu daga ciki da buhari da musulun sun ruwaito wannan hadisi an karbo daga abu sa'idul makaburi ko sa'idul makaburi din ya fi kyau shi kansa sa'idun ne ya ruwaito ba abu sa'idin ba shi uban ne ya ruwaito ba dan nasa ba to da ya taɓa daga abi huraira Allah dagare shi cewa shi ya wuce wasu mutane da akwai akuya a gabansu wadda take an gasa ta an gasa ta suka yi kiransa cewa ya zo su ci su ci naman akuyan nan tare abu huraira ya ki zuwa ya ci tare da su ya ce ina mu ina cin gasasshiyar akuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama rayuwarsa ta duniya ya fita ya bar duniyar min hubzi shayri alhali bai koshi ba daga gurasa shayr bai koshi ba daga gurasa shayr to mun zo daga ba mu ce sai mun koshi da nama ya masu da Buhari ne rawaito hadisin da yace masliyatu ana faɗarsa da fata harmimi ai a bar soyawa a bar gasawa a bar gasawa wa an anas an kawo daga anas ibn malik Allah da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba cin abinci akan teburi ba ko wani abu da za a yi wanda za a ce za a dora abinci a kai har ya koma ga ubangiji bai taba cin gurasa ba wadda take a bar kyautatawa a bar tausasawa har ya koma ga ubangiji buhari ya ruwaito wannan hadisin ta wata ruwaya tasa bai taɓa ganin akuya wadda take aka saɗe fatata ba wato shatu samidu samidu akuya wadda yake aka saɗe ta misali da aka yanka ta a ɗauka a ce za a sa a ruwan zafi ko tafasasshen ruwa don gashin nata ya fita to ita ce samidu samidu in an fidda gashin kuma sai a gasa haka larabawa ko masu irin wannan suna cewa ai haka din ya fi sa ma naman yeme ku saboda fata gaba ɗaya narkewa take tabi nama shi yasa sai naman yeme ku kwarai to ta ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bai taba ganin irin wannan ba bai taba ganin irin wannan ba balle ma har a ce ya ce to an karba daga Numan ibn Bashirin Allah da gare su yace hakika na ga annabin ku sallallahu alaihi wa sallama baya samu daga kankaman da dino abinda zai ce ya cika cikinsa da shi wani lokacin mummunan dabinan ma da za a samu a ci a koshi sai ya zamo babu haka kuma za a haƙura muslim ya ruwaito wannan hadisin tamro radio abinda ake kira da kalo da bino ne wanda yake mummuna an kawar da salim sadin allah dagare shi ya ce Nazala sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa ganin gurasar da aka yi da surfaffiyar alkama ba. Tun daga lokacin da Allah ya aiko shi har sai da Allah ya karɓi ransa. Sai aka tambaye shi aka ce da shi, Kuna da rariya? Ko fefaye da kuke casa da su a zamanin manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ko kuke regewa da su a fidda sururu ko a fidda dusa? Sai manzo sai shi Sahal ibn Sa'adin ya ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin rariya ba munhulu munhulu yana cikin sunayen ala wanda suke sun zo ba bisa kiyasi ba to tun daga lokacin da Allah ya aiko shi har sai da Allah ya karbe shi zuwa gare shi aka ce da sa'ad ibn sa'adin to kaka kuke cin sha'ir gashi ko ba a sirfe ba sha'irin da yake ba a surfe shi ba ba a rege ba an fidda dusar ya kuke cinsa sai sahalin musadin ya ce haka muke nike shi sai kuma mu bubushe dan sururin da yake sama sama abin da ya tashi daga sururin sai ya tashi abin da ya saura sai mu haɗa hashi a kwali haka za a yi gurasar haka za mu ci buhari ya ruwaito wannan hadisin da ya ce annakiya ana faɗarsa da fata nuni da kasarar kafi da shaddariya huwara shi ne gurasa wadda take mai fari saboda an fidda wato sururin da yake cikinta ba dusa ba sururu gaba ɗaya sai zama ce fari shi ake kira darmako wato wanda yake mai laushi rin gurasa wadda take an yi ta da gari mai laushi da yake sarrai naku ana faɗarsa da ca mai ‘ya'ya uku, sannan ra mai shadda, sannan kuma ya wadda take mai ‘ya'ya biyu daga ƙasa, sannan nuni, ya sai mu zuba masa ruwa mu kwaɓa shi. To, an abi huraira ka, an kawo daga abi huraira Allah dagare shi, ya ce, Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fito wata yini ko wani dare, sai ga shi da abi sai da na abi bakar ya gamu da abubakar da umar Allah ta gare su ya ce me yasa kuka fito daga gidajenku a wannan wakaci dare ya fara yi me ya fito da ku daga gidajenku sai suka ce ba abin da ya fito da mu sai yunwa yunwa ce ta fito da mu ya rasulallah ya ce ni ma fa ita ce din ta fito da ni na rantse da ubangijin da numfashi na tabbata ga ikonsa la harjanin la zai a harja kuma wallahi abin da ya fito da kushi ya fito da ni ku tashi suka tashi tare da manzo sallallahu alaihi wasallama ya je wajen wani mutum daga mutanen madina sai ya tarar mutumin ya fita baya gida yayin da matar gidan ta ga manzo sallallahu alaihi wa sallama ta ce maraba sannu da zuwa barka da zuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ita ina wane ya tambaye ta mai gidan ta ce ya fita ne don ya samo mana ruwan daɗi ana maganan ma sai gashi mutumin madinan ya dawo ya duba ya ga cewa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama wato wannan irdin an faɗa haka cewa ana maganan ma sai ga mutumin madinan ya dawo an ce irdin fujaiya ce wasu malamai da yawa sun ce ita irta kan zo fujaiya ko wa allalat harfan wakila zarfa walil mufajati bi hulfin yurfa inda su yake faɗa alfiyarsa ta nahawu to fa nazara ila rasulillahi mutumin madinan nan sai ya dubi manzo sallallahu alaihi wasallam sahibaihi da abokan tafiyarsa biyu manyan sahabbansa su biyu saidina abubakar da saidina umar yana kallon su sai ya ce alhamdulillah a yau kam ba jiya ba ba gobe ba ai ba wanda ya fi ni girman baki na yi baki wanda ba wani da zai ce ya yi baki kamar su sai mutum madina nan ya yi gaggawa ya je ya zo musu da wani nonon dabino wanda yake akwai wanda yake daja daja bai gama nuna ba akwai wanda yake ma ya nuna har ya fara bushewa waru ɗabin akwai kuma lobiya ya ce da su ku fara ci gashi nan ku fara ci tukun nan take ya maza ya nemo wuka ya kama wuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gan shi ya gane manufarsa cewa so yake yanka musu dabba ya ce to ka kiyayi yanka mai ba da nono kakka ce za ka yanka dabbar da ake tatsan nonanta ya yanka musu suka ci daga akuyan nan da ya yanka da kuma wannan nonon da mina suka sha yayin da suka ƙoshi suka sha ruwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Abubakar da Umar Allah dagare su na rantse da ubangijin da numfashi na tabbata ga ikonsa rai na tabbata ga ikonsa wallahi za a tabe ku daga wannan ni'imar ranar alkiyama da ce yunwa ce ta fito da su ta sa kuka fito daga gidan dajinku a ce ba ku koma ba sai da kuka samu wannan ni'imar muslim ne ruwaito hadisin da ta ce ita matar ta ce yare da yasta azibu ma'a a yana neman ruwa na daɗi shine ruwan da yake daɗi na sha Isko kuwa da ana faɗarsa da kasarar aini da sunan zal almujamati wadda take mai ɗigo kibasatu shine nono na dabino shine reshe ɗaya daga cikin rassan da suke ƴaƴan dabino mudiyatu kuwa ana faɗarta mudiyatu ko midiyatu ita ce sikino wuka kalubu kuwa wadda ake tatsan nonanta dabba wadda ake amfani da nonanta tambayar da manzo sallallahu alaihi wasallam yace za a yi daga wannan ni'imar tambaya ce ta lissafa ni'imomi da Allah ya ga bawansa ba tambaya ce ta urus ko azaba ba tambayar iri iri ce wani tambayar da za a yi masa ta yi masa urus ta yi masa urus ne ban baka kaza ba amma me kai min a ciki nan baka kaza ba ban ma kaza ba amma me kai kai a ciki wani ko daman tun a duniya nema kaza nema kaza nema kaza nema kaza to a yanzu ma kuma zaka ga wani abu zaka ga abin da baka taba tsammanin zaka samu ba na Allah shine da sani wannan mutumin Madina da manzo sallallahu alaihi wasallam ya je wajensa shi da sahabban nan nasa manya radiyallahu ta'ala anhuma shine Abul Haisam ibn Tayhani Allah ya dagare shi. Haka ya zo mu bayyanan, an bayyana a ruwayar Tirmidhi wa gairihi da waninsa kamar Ibn Majah. An kaba daga hali ibn Umar al-Adawi yace Hutbatul Gazwana yi mana hutuba. Sannan shine sarkin Basra shine gwamnan Basra. Ya gode wa Allah wato basara gani ne babba a ƙasar Iran wanda shi Utba Tunu Gazwana din nan shi ya gina shi ya gina garin mutane suka tare a ciki shi yasa gari ne wanda yake ya faro da sarki inda ake faɗa cewa gari ne da ba a taɓa bauta wa gunki a ciki ba gari ne da ba a taɓa bauta wa gunki a ciki ba amma yanzu kuma juya wannan murra Allah ya sa mazauna wajen kuma sun zama wasu iri ba wai ba musulmi ba ne amma galibi shi'a ne suka fi yawa a cikin gari gari ne wanda ya faro da girma amma kuma yau da gobe ga matsayin da ya koma sun makala wato famidallaha shi wato ita basra an gina ta shekara ta goma sha bakwai daga hijira shekara ta goma sha bakwai daga hijira yasa yau kenan ta kai kamar shekara dubu da ɗari hudu da goma sha uku da gina ta. Fahimidallah, Usmatu daga zuwa na ya gode wa Allah wa asna alaihi ya yabo gare shi. Sannan kuma ya ce, amma bayan abin da ya gabata, bisuru ne, kusani, hakika duniya ta sanar da yankewa, ta sanar da yankewarta. Wato inda lamura suke faruwa a ciki komi da yake afuwa a duniya sanarwa ne da cewa ba makawa fa bawa sai ya rabu da duniya. Tunda kuna tare ku da yawa sai a wayi gari ba wannan, ba wannan, a ce ba wannan, a ce ba wannan. Wa in yanda wani yake faɗa wa in naftiqadi wahidan ba'da wahidin dalilun ala Allah ya duma halilu. Wa in naftiqadi wahidan ba'da wahidin da nake rasa mutane da ɗaiɗai da ɗaiɗai ina da mutane kaza wane nawa ne wane nawa ne wane nawa ne amma an waye gari ba wani aka sake wayan gari ba wani aka sake wayan gari ba wani to ai wannan kawai ya isa shiryarwa bisa cewa ba wani aboki da zai dore ba abota ba ta dorewa abota an kaga ta dore sai wanda aka yi dan Allah kawai ita ce ko da alahira ma tana nan alahillahu yawma izin baruhum libarin aduwwun lil muttaqina ya ibadi la khawfun alaikum al yawma wala antum tazanuna to wawallat ta bada baya hazza'a tana mai komawa tana mai komawa da baya da baya ba abin da saurar daga gare ta sai dan kankani kamar abin da ya rage a cikin ƙwarya an gama juye ruwan dan wannan danshin da ya saura a ciki wanda ma'abocinta yake tsotso ku sani hakika ku masu ruwa ne daga duniya zuwa gida da ba gushewa gare ta shi yasa duk mai hankali abin da yake wajibi a kansa tun da ya san duniyan nan dai ba zama zai ba yi kokari ya ga ya bata da fiyayyen abin da ake guziri daga duniya ya tafi daga gare ta alhali ya tafi da fiyayyen abin da ake ɗauka a tafiyar da shi shine ayyuka na kirki bawa ya zama koyaushe ƙoƙari yake ya ƙara ayyuka na kirki. Ya ce, Utubatu ya ce, an faɗa mana, an faɗa mana waye mai faɗa kuwa. Manzo sallallahu alaihi wasallam nan sahabi ya ce, an faɗa mana ko an umarce mu ko kaza za a ɗauka kan cewa annabi ne sallallahu alaihi wasallama. Ƙaulu sahabi mina sunnati au na hawo umirna hukumuhul jullu walau ba'adan nabi qala hu bi asuri. an faɗa mana cewa dutse akan jefa shi a ciki daga gefen wuta jahannam a jefa a cikin wutar ya ta tafiya a cikinta shekara saba'in amma tare da wannan tafiyar da ya shekara saba'in bai kai zurfinta ba bai gama ƙure ta ba amma duk da wannan zurfi nata na rantse muku da Allah za a cika ta za a cika ta afa a cikin yanda Allah ya rantsuwa ne dama Allah ya riga ya rantsuwa wata makalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'ina kuna mamaki wannan kuna